أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم آه شيء قبل كرتم من الكتاب مقامات الحريري za mu tashi a makama na takwas alma'ariya sunan gari ne ma'arratun nu'man din akhbar al-haris ibn hammam qala haris ibn hammam ya bada labari yana cewa ra'aitu min a'ajibi zaman an taqaddama qasman lalle na ga daga abubuwan mamaki na zamani shine an taqaddama qasman shine kutsawan abokan fada biyu masu husuma guda biyu masu husuma guda biyu masu husuma guda biyu ila qadi ma'arrati nu'man zuwa alƙalin garin da ake kiransa ma'arrati nu'man ahaduhuma kan zahaba minhu al-atyaban wal'akaru ka annahu qadibul bani ɗayan nasu lalle al'adu ya bani daɗaɗa biyu kada zaba minu ya tafi daga gare shi ma'ana sha'awa na duk abin da ya sa a bakinsa ba jin daɗin sa ya tsufa kuma ba zai iya ba zai iya gamsar da mace ba ma'ana ba zai iya abin nan ba karfin sa biyu ya kare suna ba masu daɗi guda biyu din ka ce kawai duk abin da ka ci zaka ji ɗanɗanon sa kuma kana da ƙarfi wal akaru ɗayan ka annahu qadibul ban ya zama to kamar reshe ne wani bishiya da ake kiransa da alban ita ce mai mai ni'ima reshe qala shaykh fa qala shaykh shaqawan yace ayyada Allahu al-qadi ayyadu kama ayyada bihi al-mutaqadi Allah ya karfafa alqadi ya alqali kama ayyada bihi al-mutaqadi kamar yadda wanda yake neman hukunci yake karfafuwa bihi da shi innahu to wannan sabon magana kenan wannan shigar da abin kanar mamluka tulli kanar li mamluka ina da wata baiwa rashiqatul qaddi mai tsayi ne rashiqatul qaddi mai madidiciyar tsayi ce asilatul khaddi asilatul khaddi mai dogon kumatu ne ma'ana mai shafaffen kumatu kumatu shal ne za a gani saburun alalkaddi mai juriya ne akan wahalhalu ta hubbu a yanan kan lahadi tana gudu wani lokaci kamar doki mai kauri batar kudu a tuwaran filmadi wani lokaci tana yin bacci filmadi a shimfiɗa wata jidu za ka samu masalbardi daɗi mana shafa na sanyi fita muza a lokacin zafi eh sunan tauraro ne ko za ta aqlin wa inan ma'abociyar hankali da ragama wa haddin wa sinan da kuma kaifi wa sinan da kaifi shima yana da iyaka yana da kaifi da sinan duk ma'anar su ne wa kaffin bibuniyan yana da tafi kuma bibananin da yatsu wafamin yana da baki mai gaban? babu haƙora taldagu bilisanin nadnad tana suka da harce nadnad mai saurin motsawa shine nadnada ɗin abinan ne sauti ne na maciji shine nadnada watar furu fi zailin fadfad kuma tana takama a zane mai faɗi a cikin riga mai faɗi wato jula ana bayyano ta fi sawadin wa bayan a cikin fari da baki baki da fari watuska ana shayar da shi amma lakin sai dai min gari yadin ba da farko ake shayar da shi ba na zid menene na si nasihatan kula sannan mai kuskure ce a wannan mai ɗinki ne kuda kuma mai zamba kuba'atun tula'a mai ɓuya ce tana ɓuya kuma tana fitowa allura an za a yi ɗinki kaga za a ga ta fito ta shiga ta fito ta shiga haka za a gani matbu'atun alal manfa'a kuma an amma ya kamanta da baiwa sannan matbu'a an narkar da shi an yi shi ne dan kirkire shi ne alal manfa'a kan amfani wa mitwa'atun kuma mai biyayya ce fi diki wasu a cikin kunci da yalwa iza ka ɓata wasalat in ka yanke to ita za ta sadar wa mata fasalta ha an ka in fasal duk sanda karaba ta an ka daga barinka za ta iya rabuwa wa tsala ma ka da matuka fa jammala so da yawa ita wannan baiwar za ta yi ma hidima kuma za ta kyautata za ta kawatar wa rubat ma janat alayka fa alaman wani lokaci za ta yi maka laifi amma za ta sa raɗaɗi wa malmalat za ta ƙona ka wa inna hadha alfata wannan yaron istakdamaniha ya nemi hidimanta a gurina zai hidim za ta hidimta masa ligaradin saboda wata bukata fa akdamtu ya na bayi hidimanta bila iwadin ba tare da musanya ba shi ya bani wani kuɗi ba ala an yaji taniya naf'aha wala yukallifaha illa wusaha akan zai ciri amfaninta zai amfanu da ita amma ba zai ɗaura mata illa ma illa wusa sai abin da za ta iya fa aula da biya mata abu kawai sai ya shigar da kayansa a ciki cikin wannan baiwar akan ta kenan wa qala biya istimta'ahu kuma ya tsawaita amfanuwansa da ita sun a'adaha wa qad afdaha kawai ga nan ya dawo da ita ya lalata ta kaga ibda'u ma kaga akwai tauriya a ciki ibda'u na farji na mace amma na ibda'u na lalatawa wa ba zala ana kimatan la'arda kuma ya bayar daga musanyen wannan ibda'i din kimar da ban gamsu da ita ba faƙalar hadas ya sha'un ya ce amma shaiku fa asdaku min alkata lalle wannan dattijon ya fi kurciya ma gaskiya eh yancin ba ta bata a jeji komin abin da kusa wa amal ibda wannan lalatar wanda na yi wannan lalata ta da na yi fafarata an kaɗa ya faru ne daga kuskure ainewa kadira hantuhu an arshi ma au hantuhu mamlukalli ni ma na bayi jingina maimakon diyan abin da na yi na raunana masa na raunana masa mamlukalli na bashi bawa na mutanasibar tarfai ne mai madaidaicin jefofi biyu idanuwa biyu kenan gidansa biyu madaidaita ne amma gefen biyu ke biyu kamar kwalli muntasiban ilal qayn kuma ana danganta yi zuwa banu qayn ko qayn masu kiran sama qayn ne naqiyan min ad-darni wa shayn kuma ya kubuta daga datti da aibi yuqarinu mahalluhu sawad al-aini sannan mahallin nasa yana haduwa da baki na idon nan yufshil isan yana yada kyautatawa wa yunshil istihsan sannan yana kirkiro wa mai kallo kyautatawansa wa yugzil insan kuma yana ciyar da mutum wai ta hamal lisan amma yana kare harce yana ciyar da kai amma ba zai taɓa harcen ka ba in suwi da jada in an sa masa baki in an bakanta yi yana kyauta awwa sama a jada ko in yi ya sa alama to zai kyautata wai za su wida wai za su wida in an yi masa guziri wai za su wida wahabar za in an nemi guziri in an bashi guziri shi ma yana bada guzuri wa matastu zi da zada duk sanda aka nemi kari a gunsa zai kara la yastaqimu bi magnan baya tabbata a mazauni daya wa qalla ma yankihu illa masana shi da wuya ya aure ya auri mace daya sai mata biyu yake aura yasko yana kyauta da abin da ya samu bi maujudihi wa yasmu kuma yana daukaka inda judihi a lokacin kyautansa wayan ƙadu yana miƙuwa makare ne na tiyi tare da abokinsa eh inda ya jayi zai kawai in lamta kun min ɗinati ko da ba daga asalinsa ba ko da irinsu daban-daban ne wa yustamta'u bi zinati kuma ana jin daɗi da adansa wa illam yutma fili ne ko da ma yutma ko ba yi tsammanin sassaucin sa ba shi alkali shi kasa fahimtar to me ake nufi da wannan imma an tubina wa illa fabina wa imma an tubina ko ku yi min bayani dalla dalla da zan gane wa illa fabina in kuma ba zai yiwu ba kawai ku nisance ni ku bar nan iman me abu fahimta ne
faftajar al-gulamu kawai sai yaro ce ya yi sauri na yawa sai sai yaron ya yi sauri sai ce a ara ni ibratan ya ara min da allura li li arfuwa atmaran dan na dinke atmaran tsumo karana wanda a fahal bila tsufa ne ya lalata ta ba sawwada ya bakanta ta allura na ara masa fankaramat fi yadi ala qata'in minni lamma wajadtu miqwadaha sai tsinke fi yadi a hannuna ala qata'in amma akan kuskure minni daga gare ni lamma jazzabtu miqwada yayin da na ja wannan zaren nasa ma'ana miqwad din kamar ragamansa falam yara shayku an yusami hani bi arshiha iz ara ta'awudaha iz ra'a ta'awudaha na shehun nan sai ya ƙi ganin sassauci kawai ya ƙi min sassauci na diyan wannan ɗin izra'a ta'awudaha yayin da ya ga ta'awudaha karkacewarsa karyewarsa shine ta'awud asalinsa ɗin iwjaj ne amma nan ma'anarsa karyewa na bal ba ma hakan ba ƙala hati ibratan tumasilwa shi wallahi sai ka bani allura wanda yake shigensa au kimatan ko ka bani kima ba da an tujawida bayan ka kyautata kimar wa talaka mili ko na sai ya riki mili tukunyan kwalli na rahanan ladaihi jingina a wurinsa na kai wa nahi ka biya subatan wannan abin aibi ya ishe ka tazawwada wanda ya guzurinsa bal ainu marha ido ya zama yana ciwo sannan da ke kiran gata ne liranihi saboda jinginansa na
da ya saboda jinginan da na bashi na kwallin nawa to ga ido na yana ciwo har yanzu
wayyadi idanuwa ta hannayena ta usu ta kasa an an ta fukka mirwada ta kwace mirwadin samana tukunyan
na kwallinta na ta fasfur ka yi nazari da wannan bayani ma'ana ka lura da wannan bayani ka binciki zurfin wannan bayani da na yi maka to fasbur biza shari da wannan bayanin to ka fahimci gaura maskanati zurfin maskinanci na talauci na warsi ka tausaya wa liman lam yakun ta'awwada ga mutumin da bai zamanto ya saba da wannan wahalan ba wannan yaron ya faɗa kamar alkali al-sheik alkali shi fuskanci wannan dattijon wa kara ce i bi gairi tamwi to ka daɗa bayani ka ƙara bayani kai kuma ba tare da rufa rufa ba na faqal aqsamtu bil mash'ar al harami wa man damma min an nas kina khayfu minan yace na rantse da ai mash'arul haram ubangijin mash'arul haram da ubangijin wanda khayfu mina dan mai tattara su minan nasu kina daga masu ibada na
lausa afatni al-ayyamu lam yarani murtahilan murtahilan milahu alladhi rahana na da ya taimake ni kwanaki su taimake ni da wallahi ba zai ganni ina ba da jinginan tukunyan kwallinsa ba alladhi rahana Na.
wanda ya bani jingina na wala ta saddaitu kuma ba da zamani da ya taimaka mun da ba na buj- ban bujiro abtaki badalan min ibratin galaha wallahi da ba zan bujiro ina mai neman musanyan alluran da ya halakar da ita wala sabaran ko tamanin wannan alluran na lakin na kausar kuduri tarshukuni bi musaimiyatin min hahuna wa huna sai dai baka na masifu su ne suka soke ni bin musmiyat kai musmiyat da kibiyoyi masu tsini kibiyoyi masu kisa su ne musmiyat masu samarwa ta nan wa huna da nan duka ma'ana jiki na ta gebe gebe daban-daban wa kuburu hali na'am to jarraban halina kamar jarraban halinsa ne yadda in ka ga halina to to haka ne da shi iri ɗaya ne na'am durran a wajen darura wa busan da tsanani wa gurbatan da bakwanta wa danan da rahma kada adalar ta rubai da na wallahi zamani ya daidaita tsakaninmu yadda nake da ta nake fama da talauci haka shi ma fa ana naziru fi shaqai ni makamancin sa ne a wajen wahala wa hawa ana shi ma makamanci na ne la huwa yastiu bakka bi ruwati ba shi da daman ya karbe kwallinsa lam- lamma ga dafi ya dayya murtainan yayin da ya kasance ya ba da jinginar safiya da ya a hannuna wala majali ni kuma ba ni da wani tafarki fili lidiki zati yadin saboda wala majali ittisa'un fili na ba yi da faɗi lil afuwi na afuwa ban samu damar da zan masa afuwa ba hina jana yayin da ya min laifi saboda me ba za ka masa afuwa ba shi da diki za ta yi saboda kuncin abin hannuna ba da komai to in na masa nema asara zan yi fa hadhihi qissati wannan ita ce labari na na'am wa qissatu shine labarin wannan shine qissata shine qissan sa fanzur ilaina wa bainana wa lana Manya. fanzur ilaina ka dube mu ka dube halin da muke ciki bainana kuma ka yi hukunci a tsakaninmu walana ka ba mu abin da ya dace da mu fanzur ilaina wa bainana walana manya falamma wa alqadi qasasahuma yayin da alqadi ya haddace kissar su labarin su wa tabayyana qasasatahuma wa taqassusahuma alqalin ya fahimci talaucin su da kuma irin takhassusin su daukakan su kenan abra zalama dinaran min tati musalla sai ya fitar musu da dinari a ƙarƙashin sallayensa sai ce musu iktiyadiyar kisam mufsila kawai ku je ku yanke fadan ku kawai ku- ku raba gardaman na ku mara ku raba tsakanin ku shi ku sulunta tsakanin ku mara ku raba ku yanke wannan ya- wannan kusuma din mufsila ku raba shi fatalaqatu shayku fatalaqatu wa fatalaqafahu shayku sai dattijon nan sai ya tafe shi dunan hadasi ba tare da yaron ba waktala sahu ala wajhi jiddi kawai ya kutar da shi ta ta fuskar gaskiya wallahi ni ka bawa ni aka bawa lal amas babu wasa ma kawai a to Allah ya saka da alkhairi kawai sai sa aljihun sa kamar shi kadai aka bawa ka san yanzu yaro da babba idan suka zaga ga abin zaka bayar zaka ba babba ne to alhamdulillah ya yi kyau ya kyau to sai da yaron ne ya rage kawai yana dagewa shi kuma sarkin su biyu ya bawa to fa wa kana lil hadas sai ce wa yaron nisfuhu li bi sami mabarrati wa samu kale an arshi ibrati ya ce wa yaron ya ce to rabin nawa ne saboda rabon wannan mibrati allurata rabon naka kuma nawa ne saboda diyan oh, na biyayya na kai mabarra afwan na dangantaka na ikrami allazi wasalani bihi alqadi wannan karramawa na ne wanda rabin ma nawa ne saboda rabo ne na karrama ni da sarki yayi rabon naka kuma na ne ɗayan da saboda arsh na di- na ibrati na allura na kaga ba yana misa allura ba yanzu to rabin na allura na ne rabin kuma sarki ne ban kyauta eh sarki tun da biyu ya bayar ya ce na ba ku kuje ku yanke husuma ko a gana da ɗaya za su ɗauka yi su watse to sai ɗauki ɗaya tun da sarki ya bada kyauta so ya karɓi kyautar sarkin ya sa a jihunsa kaga wancan kuma zai baki ɗaya ce to ɗayan kuma wannan shi kuma saboda allura na da ka karya walastu an ila qiyaminu dama ni ba na karkacewa daga gaskiya ban toye hakkinka ba na'am
faqum wa kudir wa kuzil mira na'am kaje ka tashi ka ɗauki wannan ga ga tukunyan abin nan ɗinka kwallonka dama ban yi masa komai ba gashi nan fa'ar alhadasa iktiabun damuwa ya bujiro wa yaron lima hadasa na abin da ya faru waqfa harra ala sama'ihi sahab gajimare suka yi kauri a tam- a saman samara idan sai ciko da hawaye wa jamala alqadi dalilin wannan alqadi har yayi shiru yasa alqali yayi shiru ya kasa magana wujub shine yin shiru da ka kasa yin magana eh akwai abin da kana gani ka kasa magana abin da shehu ibrahim yake idan ya jero da shugaba wajamtu la aqulu la ushiru hatta yakuna kulliyal bashiru eh to haka wujub shiru wa wajamna min al mahabati hatta la kalamun minna wala al ima'u dan hamza yake faɗa eh shine wannan ba za ka iya ishara ba za ka iya magana fassaran wujumi din ne wa wajen na saboda saboda ƙwarjini to yaya kuka shi wace la kalamun minna babu magana a tare da mu it walal ima'u kuma babu ishara alƙali ya yi tsit abin ya ɓata masa rai wa hayyaja asafa kuma ya tada damuwarsa ala dinarin madi akan dinarin da ya shuɗe illa annahu jabara balal fata wa balbalau yana sai ya warkar da damuwan yaron wa balbalau da kunkunan zuciyarsa bi duraihimatin da wasu yan dirhamomi radaka bihalahu wanda ya yafa ya yafa ta lahu gare shi sai ce musu ijtanibal mu'amalati to kuni san cirin wannan mu'amalolin wadra al mukasamati kuma ku kare kanku da yawan husuma wala ta durani fil muhakamati kan ku sake zuwa mun wajen kotuna gurin gurin kunci na kan ku sake zuwa mun kuma indi kisul garamati ba ni da jakan biyan ba su suka ana hada min indi suka tayi a gurin safari haini suna masu farin ciki bi ribdihi da kyautan da ya musu mufsi haini suna masu bayyana bi hamdihi godiyarsa wal qadi dai ma yakmudu tajruhu al qadi dai kosawansa bai mutu ba mudbat da hajar tun da dutsen sai bugar da ruwa ana tun da ya kyauta wala yansuru kama duhu damuwarsa baya gushewa mudra shahajal maduhu tun da dutsen sai yayyabe hatta iza afaqa har sai da ya farfado min gashi ya tiyi daga sumansa akbal ala gashi ya tiyi ya fuskanci fadawansa wa qal sai ce kad ushriba hissi ni kawai ina ji a jikina wannan ba'ani hadasi hadasi ne zato zato na yana bani labari cewa annahu ma sahiba da hayi wayannan anya husuma da suke da gaske wayannan anya ba ma abota da zamba bane ba yan da- ba yan damfara bane kai la kasma iddi'ain ba abokan husuma na da'awa bane wa kaifa sabilu ila sabrihi ma to ya wa- ina za mu biyo ta ina za a jarrabe su a gane hakan ne ta wani hanya za a jarrabi cewa su masu gaskiya ne ko masu damfara ne wastin baɗi sirri ma ma'ana kaifa sabilu ila baɗi zuwa fitar da sirrin su sai nihiriru zumratihi ƙwararre na tawagan wannan mutumin na sarkin wa sharara tu jabrata da tarɗaɗin yarwai da tarɗaɗi ba shi ne abin da yake tashi ba mutum da kawai ya ce a kamawa ne su su ne masu tafiya furr ya sa kamanta ya da tarɗaɗi tarɗaɗi na garwayinsa ya ce inna hulan yatim mastikraju kabihima illa bihima ai ba zai cakka yiwuwa fitar da abin da ke ɓoyensu ya cika ba za a taɓa gane hakikaninsu ba illa bihima sai da su fakafahu ma aunin sai bi bayansu da wani dogari yurji ma ilai wanda zai dawo da su zuwa gare shi a guje suka fita suna laluman su suna neman su falan ma masala bai ne dai yayin da suka tsaya a gabansa kala lauma sai alkalin ya ce da su isdukani sirra bakri kala lauma shi wancan dogarin sai ya faɗa musu isdukani sinna bakri kuma ku gaya min ainihin shekarun raƙuminku ma'ana haƙiƙatu kabari kuma ma'anarsa Yabba, ku bani haƙiƙanin labarin ku wala kuma aman kuna da amincewa min tabi'ati makri kuma daga bibiyan makircin ku ko a sa ku sijil ko ai muku hukunci wannan duk ba za a yi muku ba fa ajamal hadas sai yaron ya kutsa zai magana wasu taƙala sai ja da baya wa akdama shaiku ya tsohon ya kutsa wa ƙal na cewa ana saruji wa haza waladi wa shiblu fil makbari mislul asadi wa ma ta'addal yaduhu wa la yadi fi ibratin marrata la wala wala fi mirwadi har zuwa ƙarshen baitin ce ana sarujiyu to gaskiyar labari ni suna na abu zaidu saruji ne wa haza wannan da kuke gani waladi ɗana ne wa shiblu ai yaro fil makbari a wajen jarrabawa ai misulul asali dan zaki ai idan ka jarrabe shi ma yana da halaye irin na zaki na'am
wa ma ta addar yadu hannunsa bai taɓa yin ganganci ko hannuna fi ibratin marratan lafin wani shi ne wa ma ta addar yadu fi ibratin marratan hannunsa bai taɓa yin ganganci game da allura ba ko so ɗaya haka wallahi dai hannuna bai taɓa yin ganganci ba fi mirwadi game da ƙwaryan kwalli wa inna maddaharul musiu zamani mummunan zamani almu'tadi mai ta'addanci wallahi malami na je karkata da mu hatta ga dauna har muka kasance muka wayi gari na jitadi muka zamanto mabarata muna bara kuma muna roƙon me na jitadi muna roƙon kulla na dirrahati duk mai jikakken hannu azmil mauridi mai daɗin mauridi kwari wa kullu jadil kafi makai duk mai taurin hannu ma muna roƙonsa kuma rowaci ne mun bugar da shi eh ba ya ce ufajiru sakhra wala fakhra ba ina bugar da dutse ya ce ba ba ba mamaki magululi lady mai ɗauraren hannu duk ina roƙonsu kuma roƙon da nake yi ina roƙon kowa kuma bi kulli fanni ina roƙo ta kowane fanni Mm, fannin karatu fannin darni fannin menene duk fannin da ya kama zai yi. wa bi kulli maqsadi kuma da duk haddin manufa manufofi na na nema zan ina ina ina abu na su ina roƙon su bil jiddi da gaske zan roƙi mutane in ajira in gaskiyar za ta amfanar na'am eh in ga zaka ce assalamu alaikum alaisa ka taimaka inda kaza da kaza zaka cire ka bayar to zai bi ka da gaskiya in kuma irin mutane da ba za su iya yin gaskiyan ba Mm.
in ka faɗa gaskiya za su ɗauta sai su bi su ta ɓangaren na'am
irin mutanen yanzu wa illa biddadi in ko gaskiyar ba za ta amfanar ba sai na roƙe su da wasa dadi linajli ba ma dadu minni la wala ana min dadi na'am linajli ba dan mu janyo arrashi yayyafi ila alhadhi sadi zuwa rabo na mai ishirwa wa numfida umra muna karasar da shekarunmu bi aishin ankali da rayuwa mai kunci wal mautu min ba'du lana bil marsali kaji kuma shikenan duk abin da muka yi mutuwa kuma bil marsali yana madakata min ba'du bayan wannan harkan da muka yi lana a gare mu illa mi ba'du yau mutuwa idan yau bai zo ba to ba jafi gari gobe zai zo ma shaka da ya ce lillahi darruka ka ai mamakin ka tabbata ga Allah fa ma azaba na fasati fika mamaki ya dada da furucin bakinka yawa wannan ya kai su wajen alkalin ne wa wa halaka ka kai to mamakin ka kai abun mamaki ne laula ki dawo fika ba dan yaudaran yaudaran ka ba ba dan yaudaran bakin ka ba wa alaika min alhadirin to wallahi ka shadinka ka zamanto daga cikin masu hatara wala tumakir ba da halmakirina kar eh, hakimina kar kai wa hakimai makirci bayan wannan wata isaduwa dal mutakimina ka ji tsoron saduwa kamu na hukuma wa ma kullu musaiqirin yuqilu ba kowane sarki ne yake afuwa ba wala kullu awalin ba kowane lokaci yusma ulqi ake jin magana ba fa ahadahu shaykhu shaykhu sai masa alƙawari alattibai mushwati akan min shawararsa wal irtidai da lullubuwa an talbisi suratihi daga canjuwan surarsa ba masana an jiya ta ishe rabu da bangaren sa wal kataru zamba yalma'u zamban yana kyalli fi jama'atihi a goshinsa قال الحارس بن عمام يتي فلم أرى أعجب من في تصاريف أسفار ولا بن تبا غنين أبو ماماكي wanda kai wannan mamaki ba a juye juyen tafiye tafiye da nake daban daban wala karatu min islaha ban taba karanta irin sa fi tasanifi da asfari a littattafai wanda aka wallafa su shan kuma yana nisa wani lokaci Sise. Sise. Sai dai Ali. Sai dai Ali. Sai dai Ali. Ali Sise.
muna ta kwala kira
An gama ne? Eh. Ko za mu gyara shi ne?
za a yanke shi ba